ringa kau da kai ya ringa ba ruwan shi da inda ake zama ana zikiri ana ambaton Allah madaukakin sarki shine zikiri ambaton Allah wataƙila zai kyau na yi wani bayani duk da cewa ban abin nan abubuwa da suke bambance zikirin da sufaye suke yi da sauran zikiri da wasu suke yi idan musulmi bai tsaya ya fahimci abin ba sai ya shiga cikin rudani rudani har ya kai shi kuma ya taba masa imani Allah ya kiyaye saboda zikiri zikiri ne in mutum ya ce Allahu Allahu ne iya ce la ilaha illallah la ilaha illallah iya ce subhanallah subhanallah da haka zikiri zikiri ne inda aka samu bambanci shine wajen yanayi da kuma wani abun da wasu masu yin wani zikiri suka kawo suka ce zikirin nasu asalin shi gashi wanda al'ummar musulmi da yawa ba su yarda ba Allah ya sa a fahimce ni cewa ga asalin zikirin sai kuma yanayin yinsa maluma da suke ta magana suka ce kuma wannan kowa ya sani duk musulmi ba wanda yake kokarin koyi da shi a rayuwar nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sa'anan duk abin da kaga an yi a musulunci sai ya zawo yana da asali a cikin rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wani abu da zaka ga yanzu ana yi a matsayin addini a ce in ka tafi ba za ka ga yana da asali ba a cikin musulunci ta iya yiwa ya canja saboda canjin zamani ba ga shi yanzu mun cancanza ba irin rigunan jikinmu irin su kakanninmu suka sa na ba su ba ne saboda canjin zamani yadda kakannin kakanninmu suka je haji da irin aikin haji da suka yi haka muke yi ba haka muke yi ba da idan ka je wajen jifan shaɗan shaɗan ɗin shi kwaya ɗaya ne dan tulu haka na sanda guda daya waje daya mu mun Allah ya sa mu yi ta zuwa haji lokacin yana nan kwa daya shine zaka ga an je jifan shaidan an mutu da yawa sai ya zama a aikin haji waje mafi hatsari shine ranar jifan shaidan su kansu masu lura da aikin haji za su kawo ambulance da yawa don kawai za a mutu saboda waje ɗaya ne kuma kowa a lokaci guda za a je a yi ba amma da maluma suka zauna aka bubbi karatu aka ce ya kamata a tsara sama da hawa ɗaya aka yi na aka zo yanzu shaɗin hawa hudu ne da wajen jifan shi ɗan kamar yadda na faɗa 'yar sanda ce yanzu gardai na zura nima ina jin daga wajen lafi kan nan a amma bai kai bangon zai kawo nan na eh faɗin shi a tsaye zai kai wajen wannan abin na to kaurin shi kuma haka gaba da baya a kaga shi ake jifawa kenan kaga dalili ya sa aka yi to kuma sai ka ce wanda ya jefi wannan san san mai jefi shaidan ba na kaga a dalili an samu canji amma dai shine shine jifan shaidan din da ake yi larura ta sa an yi canje canje da da muke zuwa hata wajen shan zanzam sai ka shiga rami eh sai ka shiga rami ka gangara yanzu kowa gaba daya ba inda za ka gani sai dai a kawo ma shi a tulu kuma ruwan famfo aka kawo ma dai haka za ka yi bismillah ka sha misali nake yi na amma can da wajen rijiyar ne za ka je har kallon shi yana kullowa an masa kana yi ka gani to abubuwa da yawa Allah madaukakin sarki shine mai zamani yana kawo daman matsala abin da bai da asali kwata-kwata a musulunci kawai wani ya kawo ya ce a yi yanzu a ringa yi shi ma addini dama shi ne ake magana to amma wajen yanayi aka samu aka samu canji shi yasa wasu malumma wanda da mutum ya ƙi da ya so dole ya haƙuri ya da haka cewa bid'a din da aka ce bid'a ce ko da ta tabbata bid'a ne to akwai bid'o'i da ba su da laifi an gane cewa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda malamai da yawa suke karanta kullu bid'atin dalala aka ce musu a'a ai kullu da larabci akwai kullun kulliya akwai kuma kullun juz'iyya akwai kullu ta kulliya akwai ta juz'iyya wato kullun kulliya shi take da ta hada kowanne ko qur'ani yana da magana na kullu zaka ga lalle ka karanta qur'ani zaka gane cewa akwai kullun kulliya akwai juz'iyya ya hada wata kullun ba duka ta hada sa'annan idan ka kalli ta'arifi da malumma suka yi wa bid'a cewa abinda manzo Allah bai yi ba sallallahu alaihi wasallam bai ga ana yi yayi shiru ba na bai yi ba bai ce a yi ba bai ga ana yayi shiru ba idan shi ne ya zama bid'a to ai duk duniya mun zama ɗan bid'a wani ya ce shi ba shi da zan kama misali ne ya gane yana ciki ciku ciku saboda ai kai ka san zamani a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa sun canza kuma alkur'ani ma ya yi ishara da cewa abubuwa za su canja na rayuwa shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani lokacin da ya lissafa ya ce wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina sai ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamu Allah ya ce da alfadari da da doki da alfadari da jaki Allah ya halitta muku ne don ku hau kuma ku yi ado da su sai Allah ya ce nan gaba ma zai halitta abin da ba ku sani ba wa ya khaliqu ma la ta'lamu zai Allah zai halitta abin da ba ku sani ba shi yasa ana samun canji amma matsala shine musulmi ga abin da aka ce ya yi na addini zai iya ba ba zai iya ba kuma ya ce ba shi zai yi ba misali wani zai yi da wannan akwai matsala shi yasa ba cewa ake mutane su yi abin da suka ga dama a cikin musulunci ba a'a sani ne akwai abin da zai zo ya gitta babu yanda aka yi da shi ya mata tashi makamin ibrahim a makka yanzu ma tunani da ake ma za a ɗauke shi a nan wajen misali da inda Allah maɗaukacin sarki umarnin a yi sallah wata ka zo min makami ibrahim a musalla dole aka ba da fatawa cewa duk harami kawai makamin ibrahim dan ba zai yi ba babu wajen in ka ce kowa sai ya zo makamin ibrahim zai yi nafila raka'a biyu bayan ya yi dawafi na abun ba zai yi ba da abubuwa suna nan wanda yake na misalai da haka musulmi zai kai matuka wajen koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam yanda zai iya yanda zai iya da kuma yanda ya samu a wato zarafin yi to in ba haka ba abin da duk yasa nake wannan bayani shine kada wani ya ji wani na la ilaha illallah ya ringa dariya akwai hatsari a ciki ko ne da yana subhanan layi dan ba kungiyar kuɗe ba kaga kamar shi nashi wasa yake yi babu a shi Allah nan shi ne Allah duka kowa shi yake kira da wanda yi kuskure da wanda yi daidai duk Allah yake kira kuma dole ne ka girma Allah a bakin kowa ya fito sa'annan gaskiya kowa ya faɗe ta dole ka yarda wannan ita ce ka'idar musulunci shi yasa ake yi mana wa'azi cewa ko da mun shiga kungiyoyi to kada wannan kungiyanci ya ringa daukan mu dan sai halakar da mutum wataƙila ba za ka gane haka ba sai in ka taɓa shiga ƙungiya ko kana cikin wata ƙungiya idan kana cikin ƙungiya kana ƙungiyancin to hatsarin shi ne malamin ka kaɗai ka yadda da shi da cikin ƙungiyarku sa'annan in ya zo ya zauna zai karatu ko me zai faɗa ka yadda tun bai faɗa ba sa'annan wani malami da ba ɗan ƙungiyarku wai zai zauna ba shi kuma ko me zai faɗa ƙarya ne tun bai faɗa ba kaga wannan ai musulmi ya zama wani abu ya zama wani abu daban shi musulmi kawai yana karɓan gaskiya ne inda ta fito sa'annan duk wanda ya faɗa ba daidai ba ko malamin ka ne ko ɗan ƙungiyar ku ne ba daidai ba ne muna nufin ga wanda yake sanya musulunci kuma wallahu bima ta'maluna basir Allah yana duk ya san me kowa yake aikatawa wannan ita ce ka'ida ta shi yasa ka ga rayuwar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi babu wani rufa rufa wanda ba daidai ba za ga yawa kawai ba daidai ba ba maganar cewa na wani yayi ba idan namu yayi ba daidai ba shi kenan shi daidai ne idan dan wani yayi ba daidai ba shi kuma ko yayi daidai mu ce bai daidai ba to wannan kuskure saboda me da adam zai kula da wannan saboda akwai ranar haduwa da Allah Allah ya tsare mu قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم Allah madaukakin sarki a cikin suratul kahfi yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa kai hakurtar da kanka ka zauna tare da waɗanda suke bautawa ubangijinsu suna kiran ubangijinsu safa da maraice suna neman yarda Allah wala ta'adu ainaka anhu kada ka kauda kanka kanka jiya idanka ka ka rabu da su kada kai haka wannan aya ta sauka akwai uyaina wanda daga cikin kafirai ya jagoranci sauran jama'ar kafirai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana zaune tare da su Bilal su Suhaib Suhaib Rumi ga su nan suna zaune da Annabi sallallahu alaihi Salman al-Farisi wasu su suna sanye da riga ta fata to kasa riga fata in ta ji gumi na za ta ringa tashi suka zo suka je suka yanko shawarar ta su fa manyan mutane ne su uyaina din da wanda suka rako shi yanzu cewa na sallallahu alaihi wasallam wani abin naka muna so za mu shiga amma ka san mu yan sarauta ne amma ba za mu zo muna takuduwa na da talakawa da haka gaskiya sai dai a rarraba lokaci na su a ba su lokacinsu da za su zo suna tare da kai mu kuma a bamu lokaci kaji manya maza Allah yana son kuma su musulunta saboda me maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya san girman musulunta shugaba idan shugaba ya yi abu wanda za su bi shi Allah kaɗai ya san iyakansu an gane idan musulmi yanzu a wani gari a Ghana da Allah ya taimake su ƙauye guda da wani gari a burkina faso ƙauye guda da sarkin garin ya musulunta duk garin ba mutum ɗaya da rage da musulunta wallahi dukkan su abin sha'awa wanda ya rage ɗaya bai musulunta ba shine bokan garin shine las ibokan har da gumaka yi shi ya ebo su guda biyu da zanen shi amma shi ma haka ya zo ya musulunta da gumakan malamin ya yadda gumaka aka bubbuge su aka daman katako ne aka za musu hula da daga musu zane amma lokacin da ya taho in ka gan shi dole kai ma ka tsorata cewa an fusa ta gunki gari an musulunta shi shugaban gunkin aka bar shi shi kadai da ya kai zai ya kai na ta wasu iho iho malamin ya ce a zauna aka zo aka zaunar da shi ga guma kai shi manya-manyan guda biyu aka dinga marwazi to duk da gari kaga sun musulunta yanzu kai ka rage da kai da gungi guda biyu Allah ya taimake shi kawai yayin kalmar shahada shi ke nan duk garin suka zama musulmi wannan ba ba tarihin da bane kwanan nan ne ina ga muku ba wai tarihi ba wani lokaci ne tsawo bane da haka kaga haka Allah madaukakin sarki yake shiryar da wanda ya so Allah ka shiryar da mu to su da suka nemi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sanin muhimmancin musulunta shugaba sai yana jin kamar yayi haka shine Allah ya ce masa a'a wani waje ma Allah ya ce masa yau la tadul ladina na yad'una rabbahum bil gadati wala shi ko yuriduna wajha Allah ya karka kore su har manzo Allah ya zo ya zauna a cikin sai ya ce kai alhamdulillah na ji daɗi da na zauna a cikin waɗanda Allah ya hana ni kada na musu wani abu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daman ba wai ki ba wai ki a a sha'awar su wadancan su musulunci dan mabiyan su su bi su duk a samu a tsira shine kawai ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da wannan a tunani عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى ملائكة يدوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله جل وعلا تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل رأوني فيقولون لا والله ما رأوك فيقول كيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك إبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا فيقول فماذا يسألون قال يقولون يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون قال يتعوذون من النار قال فيقول وهل رأوها قال يقولون لا والله ما رأوها فيقول كيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقولون فأشهدكم أني قد كفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيه فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم متفق عليه an samu wannan hadisin daga abi huraira yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah maɗaukakin sarki yana da wasu mala'iku waɗanda suke yawo a san mala'ika ko? akwai wanda ya taɓa gani shi? na? na mala'iku ibadun mukramun la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru wasu bayin Allah ne wanda Allah ya halice su da haske imani da mala'ika dole ne akan musulmi suna nan suna tare da mu kowanne ɗaya daga cikin mu kowanne ɗaya daga cikin mu yana da mala'ika guda nawa na biyu na na hudu hudu kowa yana da hudu nashi ko tafiya da kake mala'ika ke rike kai kaga masu tanin ko kaga suna ta zan ai mala'ika da take ka sai waduwa shi yasa wani lokaci in mutum ya faɗi sai ta mamaki ya aka yi ya faɗi zai rasa yadda aka yi ya faɗi ai dan adam kawai da ya san me Allah ya masa da ya bauta Allah saboda bai da komai ba abin da yayi a wakansa mala'ikun ne suke Allah ya sanya su bayan haka akwai masu hidima wanda Allah maɗaukaki ya sanya suna ta hidima abincinka ne ruwan shanka ne kudin da za ka samu ne duk suna kai kawo shi yasa ka ga ai idan musulmi ya gane haka to shi kenan bai da tsoro a wannan rayuwa bai da tsoro ba abin da zai firgita ka saboda ka san duk abin da Allah ya rubuta ba sai ya same ka sanan sai ka samu na samu ba wanda isa ya hana sanan in bai rubuta ba wanda ya sa isa ya sa to su waɗannan mala'iku Allah madaukaki sarki ya sanya mala'ika Jibril shine shugaban su babu wanda ya taba ganin mala'ika a cikin mutane da sura su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai shine ya ga mala'ika Jibril har so biyu a surarsa ta mala'ika mala'ika jibril yana da fuka-fiki 600 fuka-fiki 600 kowane fuka-fiki ne haka sai ya rufe duniya eh ta san an ce mala'ika wani yana ganin gaban dan yaro ne haka za su buga ko na duk hayaniyar da ake a duniya duka duka da ta ko'ina da ta amerika da ta ingila da ta china da ta japan wallahi duk mala'ika ɗaya ya ishe mu duka duka inda Allah yana son da ƙarfi a bari ba ma maganan ba na iya turo mala'ika ɗaya ce a yi kiliyarin duniya kwanan nan ba ku ga iska abin da ta yi a amerika ba na ka yanzu da wani mutum ne ya zo yi wannan aikin da yanzu zuwa ana shirin za a tafi yaƙi ba na amma ba hannu aka iya hannu aka iya dama wa ya fi an kafir Allah yana ta rangwame na kalla na ce Allah na iko don ayar Allah ce wayan kuru na wayan kurullahu wallahu khairul makiri eh da haka mala'iku suna nan kuma dole ne mu imani da su suna nan suna bibiyanmu suna Allah ya sanya suna ta yi mana hidima a ranar lahira kuma duk za ka gansu Allah madaukakin sarki ya tara mutane na farko da na ƙarshe da aljanu da mutane dabbobi ya tara mu ba an tashi sai sa mala'ikun sama ta ɗaya sai su sauko sai su kewaye mu sai sa mala'ikun sama ta biyu sai su sauko sai su kewaye su sai sa na uku kewaye na hudu har na sama ta bakwai akwai baitul ma'amur masallaci ne a sama ta hudu ko ta uku ne na masallaci ne didi da kaba yake sai daya da za a sako ka daga baitul ma'amur ka taho duniya in dai baka kauce ba da a kan kawa za ka duro su ko mala'iku a can suke nasu dawafi shi yasa dan nan kiya je dawafi a nan mu muka biyo wallahi mu muka biyo akwai mala'iku mala'ikun nan a kowace rana sai mala'ika dubu saba'in dubu saba'in sun shiga baitul ma'amur sun fita duk mala'ikan da ya shiga bai kare shiga har tashin kiyama to ko a nan kai lissafi mala'ikun da suka shiga shekara daya da mala'ikun da suka shiga shekara biyu da namana wanda suka shiga shekara biyu dubu saba'in kowace rana na? miliyan hamsin? miliyan hamsin shekara biyu ka duba dare kuwa dubu saba'in ka buga shekara daya to to to to da za ka buga wannan na shekara goma nawa za ka samu to da za ta buga na shekara ɗari fa duniya yau shekarar ta nawa kuma shekara nawa za ta kara wa ma ya alamu junu da rabbika illa hu dama haka Allah ya ce ba wanda ya san yawan rundunar ubangijin ka sai shi shi yasa waɗannan kafiran makka ai lokacin da walid ibn mujira yake cewa abin nan shi mutanen makka kawai su tare masa fada da mala'iku saura guda nawa an ce masa alaiha tis'ata ashar yace to za su ji masa shi guda yana da yara sauran kowanne zai tari mala'ika daya sauran maka ji da muta da mala'iku guda shida shine Allah ya ce masa ai wa ma ja'alna ashaban nar illa mala'ika yace wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru sai ba magana abin nan ba mala'ika ɗaya duk ya ishi kowa haka Allah madaukakin sarki kawai mutum ya ji tsoron Allah ya ji Allah shi ke nan ba wanda ya isa komai ba ba mu isa komai ba Allah ka tsare mu da haka mala'ikun nan suna yawo me suke suna neman wuraren da ake zikiri suna neman majalisun zikir inda mutane suka zauna suna karatun alkur'ani inda mutane suka zauna suna la ilaha illallah inda mutane suka zauna suna subhanallah inda mutane suka zauna suna karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk majalisun zikiri ne nan ma majalisun zikiri ne mala'ikuna nan suna yawo suna neman wuraren da ake ambatan Allah idan suka ga wasu mala'iku suka ga inda ake ambata Allah sai su ringa kiran sauran cewa ku taho ku taho ga abin da kuke nema yanzu mu ma riga an kewaye mu Allah ya sa haka yawa sai sai mala'ikun su kira saura cewa ga wasu nan sai su zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in sun zo sai su sa fuka-fukansu tun daga sama har ƙasa sai su kewaye idan suke haka suka kewaye har sama sai Allah ya tambaye su alhalin Allah maɗaukacin sarki ya fi su sanin me suke yi sai Allah ya ce musu me bayina da kuka kewaye ne suke faɗi sai mala'iku sai su ce Allah suna cewa subhanallah suna cewa Allahu akbar suna cewa alhamdulillah suna duk kalmomi na girmama ka suke ta faɗi sai Allah ya ce wa mala'ikun sun gani ne sai mala'ikun su ce a a ya ubangiji ba su ganka ba sai Allah madaukakin sarki ya ce musu to yaya kuke ji da sun gani ba su gani ba ma sun zana suna ta tsarkake ni suna subhanallahi alhamdulillahi la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah suna yin haka saboda ni ba su ganni ba Allah ya ce da sun ganni fa sai mala'ikun suka ce ai da sun ganka da sun tsananta abin wato da sun yi abin ninkin ba ninki da abin nasu ya fi wannan da sun girmama ka fiye da yadda suke girmama ka yanzu da sun tsarkake ka sun ma tasbihi fiye da yadda suke yi yanzu sai Allah madaukakin sarki ya ce to me kuka ji suna roƙona me kuka ji suna roƙona sai ce Allah mun ji su suna roƙonka suna kasa su a cikin aljanna sai Allah madaukaki ya ce ce sun ga aljanna ne sai mala'iku su ce a ya ubangiji ba su ganta ba sai Allah madaukaki sarki ya ce to yaya kuke ji da sun ga aljanna kullum muna ta Allah san da shigar da mu aljanna ko ba mu ganta ba shi ne Allah ya ce mala'iku inda mun ga aljanna fa yaya wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sai lokacin da Allah ya halicci aljanna sai ya ce wa mala'ika jibrilu ya ce ka je ka gani aljanna na yi aljanna mala'ika jibrilu ya je ya ganta ya ce ya ubangiji wannan yadda ka yi aljannan nan za a zo a shiga a sha daɗi da za ka gwadawa mutane ba ga ba wanda ba zai shiga ba kowa sai ya shiga Allah ya ce to ba zan gwada musu ba zan gwada musu ya ce da duk abin da kace su yi za su duk komai ba saboda duk wanda ya gata sai ya shiga Allah ya ce kuma ba zan gwada musu da Allah ya halicci wuta ya ce malaka jibril je ka gani na yi wuta da ya je ya gani ya ce ya ubangiji idan mutane suka ga wuta ba mai shiga ba wanda zai shiga da ba arme ko ɗaya a duniya Allah ce ita ma ba zan gwada musu ba wanda zai ganta kuma sai Allah maɗaukakin sarki sai ya sa aka kewaye aljanna da abubuwa da dai ba sa so wuta kuma aka kewaye ta da gwalagwalai eh da lu'ulu'u da marjan eh duk abin da rai yake sha'awa sai ya fi kewaye wuta da shi shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa a wa ma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa sai fa inna jannata hiya al-ma'wa mutum ya hana ran shi san zuciya saboda duk abin san zuciya zaka tarar da babu abubuwa ne kawai na na na na sha'awa da haka Allah madaukakin sarki yace inda sun inda da sun ganta ba yace inda sun ganta da za su kiyaye za su zama su kiyaye kansu daga shiganta kiyayewa mai tsanani sa'annan inda sun ga aljanna za su neme ta nema mai tsanani sai Allah madaukakin sarki ya tambayi mala'iku ya ce to da me kuka ji dinzi suke nema na tsare su na tsare su daga gare shi sai ce Allah suna neman ka tsare su daga shiga wuta Allah ka tsare mu sai Allah ya ce musu sun ga wutan ne sai ce a ya ubangiji ba su ganta ba sai Allah ya ce to inda sun ganta ba sai mala'iku ce ai da sun ganta da duk sun gudu ba mai shiga da za su zama sun duk wani abu da aka ce idan misali aka ce misali nake wanda ya zo abuja zai shiga wuta to idan kana wata ƙasar ko najeriya mutum ba zai zo ba sai ya zo najeriya ya iso abuja ba to duk da duk duniya ba wanda zai zo najeriya don tsaban nesa da kada ma wani abu ya ja shi hatsari ya iso abuja da haka za a zama saboda tsoron shiga wuta sai Allah madaukakin sarki ya ce mala'iku to na kafa ku sheda na kafa ku sheda dillai musu gafara Allah ya samu ne mm duk na kafa ku sheda nayi musu gafara sai wani mala'ika a cikin mala'iku ya ce ya ubangiji a cikin su fa akwai wani shi ba ambatanka ya kawo shi ba yamma da yana zaune a ciki yana na a masallaci wani da ya ce ya zo zai gan shi bayan sha to a ce na yawa appointment ne da shi a wani yake bin baki ya ce ka zo bayan sha ka karɓi kuɗinka ka samu a masallaci da ya zo kuma don daga mutum shi ma ya zauna ya ringa na eh haka mala'ika zai ce Allah fa akwai wane shi ba abin da ya kawo shi ba kenan sai Allah madaukakin sarki ya ce hadda shi nawa gafara hadda shi wanda wanda ma ba abin da ya ce ai su mutane ne waɗanda wanda ya zauna da su ma baya taɓewa eh shi yasa ake son musulmi ya dinga zama da mutanen kirki eh ka duduba cikin abokanka in ka san ba mutumin kirki ka nemo guda ɗaya ka nemo koya za ka je ku yi aboki da shi zai ma amfani zai ma amfani duniya zai ma lahira da in har mutumin kirki zai ringa tunatar da kai Allah a nan duniya sa'an nan lahira za ka ga amfanin aboki na kwarai sanadiyar abinci kawai sai Allah ya ce ku shafi aljanna saboda ita abokantaka ibada ce ibada ce ba ba yadda muke tunani shi yasa abokan facebook kawai ka yi ta dannawa furen kana ta furen wani yana da furen dubu goma ran kiyama in ka gansu kowa za ka yi da zuwa ko ta yi baka ce abokanka ne kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ala dini khalilihi yace falyanzur ahadukum man yukhalil yace kowane mutum yana kan addinin abokinsa ne yace to ɗayan ku kowa ya lura da kyau ya ga da wa zai abokantaka kuma ran kiyama ai za a kira mutane da abokansu ai eh in kana da abokai yan giya Allah kiyaye in kira su sai a kira ka daga tashi a ciki in kana da abokai yan cata sai a kira ka ka tashi a ciki in kana da abokai malamai sai a kira ka ka tashi a ciki in kana da abokai gasu nan duk abin da ka sani sai a kira ka tashi kai kuma ba haka ba kake ba kai ba haka kai ba haka bane a'a darajar su ne za ta shafe ka a'a tsiyar su ce za ta shafe ka duk kowanne shi yasa musulmi ya kula eh gare ya samu wanda in ma an kira su zai ji daɗi ko ba wanda zai ringa cewa shi ba ni ba ba na ciki na a ce a'a kana ciki ai ai na ciki kuma an gaya maka Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani yana ce al-akhillau yawma idhin ba'aduhu li ba'din aduwwun illa al-muttaqi Allah ce abokai ran tashin alkiyama za su tashi kawai abokan gaba aboki baya son ya ga abokinsa ran tashin kiyama suna gaba wannan na kwanto yana gudu Allah ya ce illa al-muttaqi sai dai masu tsoron Allah su har ne ma abokan su suke mutum yana taba Allah ina abokina eh da haka kaga wani saboda abokin nashi sai a ce to bismillah to kaga wanda zai ganka ya gudu yau mai fulul matsu na min akhihi gashi nan da gara gara mutum ya samu abokantaka na gari wani hadisi imam bukhari da imam muslim suka ruwaito shi وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بين ما بينه وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وسعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل هو أعلم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويحللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي رب قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيروني يستجيروني قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك فيقولون هل غفرت قد غفرت لهم وأديتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقولون ربي فيه فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معه فيقول وله غفرت هم القوم لا يشكى بهم جليسه a ruwayar imam muslim dai ruwayar wannan hadisi ne da muka karanta yake cewa hadisi daga abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allah yana da wasu mala'iku masu yawo masu daraja suna neman wuraren da ake ambaton Allah idan suka samu wajen kawai inda ake ambatan Allah sai su zauna idan aka gama ambatan Allah aka gama karatu aka tashi su ma sai su hausa su tashi su tafi sama hau sama idan suka tafi sama sai Allah ya tambaye su Allah ya tambaye su alhalin ya fi su sanin daga ina suke sai Allah maɗaukacin sarki ya ce daga ina kuka zo sai su ce mun zo daga wajen bayinka ne a daga ƙasa wani hadisin za ku iya karar ko da ke zan shiga wata gona kuma mun zo daga wajen daga wajen bayinka ne daga ƙasa sai Allah ya ce musu me suke roƙona a sai Allah maɗaukakin sarki ya ce musu mala'iku cewa Allah suna tsarkake ka ne suna tasbihi subhanallah suna cewa Allahu akbar suna cewa la ilaha illallah suna alhamdulillah kuma suna roƙonka sai Allah ce me suke roƙona sai ce suna roƙonka aljannar ka sai ya ce sun ga aljannar tawa ne sai su ce masa a'a ba su ganta ba ya ubangiji sai Allah ya ce to yaya kuke ji da sun ga aljannar tawa sai sai kuma su ce bayan haka ma suna ta neman ka tsare su sai Allah ya ce daga me suke neman na tsare su sai su ce suna nema ka tsare su daga wutarka sai Allah ya ce sun ga wutar tawa ne sai su ce a'a sai Allah ya ce to yaya kuke ji da sun ga wutar tawa sai su ce kuma bayan wannan ma suna neman gafararka sai Allah madaukakin sarki ya ce to ne musu gafara din na yafe musu kuma ma duk abin da su rike riƙona na ba su na ba su abin da suke roƙona sa'annan abin da suke nema na tsare su daga shi na tsare su Allah ya mana haka shine sai wani mala'ika ya ce sai mala'ikun ce ya ubangi akwai wani bawa mai kuskure mai laifi criminal eh Allah akwai wani criminal a cikin su shi kawai ya zo wucewa ya ji ana karatu sai ya shiga zauna sai Allah madaukakin sarki ya ce ai shi na ma ma gafara shi criminal din ba shi ne aka ma na ma gafara ya ce ai su mutane ne daman wanda duk wanda ya zauna a kusa da su baya taɓewa wato kaga amfanin zama a wuraren ambaton Allah kenan ko da ba ka ciki kai ma za ka samu naka rabon Allah maɗaukacin sarki ya samu cikin masu ambatan shi alhamdulillah
Thank you. mahaifinsa ko hajjin da ke ne yomi jaya kuma an yi halatta mahaifin kuma ne ya zaɓi hajjin gida ya ɗaya kuma biyu ko a yi da wata shi da wani ba na haske Allah ba ta wani sanin hajjin da ko kuma yi kuma shi wani hajjin Allah ya tattar da da shi ya yi rayuwa ne ya halatta yi ba.
na to ya halatta ya halarta mutum ya azumi ya yi tawassuli da azuminsa ya ce Allah ya mu wannan abu bare ma iyaye ba ma iyaye ba ya halarta ma a nemi taimakon wasu da addu'a mutane suna ta shiririta wai iyayen musu suna neman a yi ta musu addu'a duk wani mutumin kirki da suka gani kuma suna annabi ce sallah sallama duk wani mutumin kirki da kan gani sai ka ce ta ka addu'a wani yana addu'a sai Allah ya karba saboda baka san alakar kowa da Allah wani wanda ka ma raina shi baka ga komai ba a wajen shi da ya ma riga Allah sai Allah ya amsa haka nan rayuwar duniya take da haka su za ka ga nasarar su za ka ga ko ina su je nan su ba da sadaka a musu addu'a su je nan wannan alheri ne amma mutane sun daina yanzu yanzu an yi boko an yi wayo na yanzu mutane sun yi wayo suna ganin kamar suna amma alheri ne kuma sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama mutane su ta neman addu'a wata rana a Madina babu ruwa mutanen madina zamanin fa kusan sahabbai suka yi roƙon ruwa suka yi roƙon ruwa babu an ji an dawo ana masallaci kawai sai ga wani mutum ba san shi ba wani haka haka a sufarsa kamar jigari jigari a yasan jigari jigari kawai zai zauna a masallaci sai ce Allah wallahi sai ka musu ruwa Allah suna ta roƙonka kwana uku wallahi sai ka musu ruwa wani ce kai suna yi kamar wani ne da wallahi kafin ya gama rufe baki sai haɗari haɗe sai ruwa ya sauko dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi cikin bayan Allah akwai inna lillahi ibadun ko law aqsama ala allahi ko la abarahu Allah yana da bayi wanda in suka wa Allah rantsuwa sai Allah yayi abu Allah baya barin su ci kafara akwai tun da akwai har yanzu akwai amma waye ban san shi ba na eh amma wallahi akwai suna nan bayin Allah ne Allah maɗaukakin sarki gari guda ƙasa guda saboda mutum ɗaya sai Allah ya ba su zaman lafiya mutum ɗaya gari ƙasa idan mutum ya mutu duk ƙasar sai shiga uku Allah saboda mutum ɗaya a amfani da ƙauye to a ciki sai a samu na sai a samu sai aka ga an ɗauki mutane ɗari an ce su je maka su yi wa najeriya addu'a a gwamnatocin baya kuma sun je sai shi allah ya amsa saboda shi allah maɗaukakin sarki addu'a arne ma ya amsa saboda ta musulmi na amma wasu yanzu suna ta hayaniya suna ta surutu a'a ko suna ga malamai suna jin daɗi suna zuwa maka ya kamata su daina in ka kalli abin ka ba haka ne za ka ji wani a ta zurutu ana kuma ma banda ma batan basira in kudin gwamnati ne gwamnatin da ba a daina ɗiban kudinta ba ana zuwa ana kwallo gwamnatin da ba a daina ɗiban kudinta ana zuwa ana rawa shi ne za ka tsaya kana magana wai an yabi kudin maka gwamnati an je an je aiki haji sai an yi kuskure na jirgi ake haya ba a je kwallo ko ba da kudin gwamnati ba ne to shi ne in an je maka shi ne an yi kuskure abin akwai wani irin juyawan rashin na hafiyewa Allah ya shirya da mu amma lalle addu'a dama yanzu an ce duk mu yi ta addu'a saboda ƙasar tana buƙatan addu'a kowa yanzu ya haƙura kuma daman can haka ake ba wanda isa sai Allah wallahi Allah mun tuba Allah ka yafe mu Allah kuma ka tsare mu ba mu iya komai sai Allah eh Allah madaukakin sarki idan mutane suka koma gare shi suka tsankantar da kansu shi komai abu ne mai sauki wajen eh ma baina ghamdati ainin wanti ba hashiha yughayyiru Allah min halin ila hal daga kimtawan ido zuwa ka bude ka rufe Allah sai ya canza duk yanayi daga wani sabo zuwa wani Allah ka gyara mana eh Allah kuma ka tsare mu amma masifur suna nan sun yawa sun yawa eh Allah ya tsare alaikum assalam nan na? Mm. Allahu a'lam ba za soma da ta ƙarshe na eh amsar ta ƙarshe ne in ci ce wallahu a'lam ko ya ce mala'iku me ƙarshen su na ce Allah shi ya sani su bayan Allah ne ai su bai ba sa sabo haka Allah ya ya lizo in Allah ya ga dama sake yin wasu mutane a wata duniya sai ya kai shi shi Allah ya fa'alu ma ya sha'u wa ya hakum ma yurid ba dai da mu ba mukan Allah da muna aljanna kuma har abada so in Allah ya so wasu mutane ya turo musu mala'iku wannan shi ya sani ba wanda zai sani sai shi inda bai bada ba wato daman yana cikin abin da maluma suka yi ta magana cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su zauna suna zikiri bai ɗaya ba amma sun zauna suna zikiri suna zama suna zikiri ai kaga bambanci wasu na ganin babu babu wani abu a ciki in an yi bai ɗaya amma in ka duba ka bibiyo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama an ce a kawo ma hadisi wanda ya nuna sahabbai ga su da sun zauna suna su sali Allahu akbar subhanallah walhamdulillah a tare ina nufin da murya ɗaya kuma ambata Allah yana kan ana alqur'ani shine ayat da ka karanta a ambace shi da ambato da zuciya da nutsuwa na ana san mutum ya ringa ambaton Allah yana girmama shi amma wasu hadisan kuma suna nuna duk yadda ka ambaci Allah za a baka lada inda Allah ne babban abin da yake jagorantar ka shine niyyarka wannan shine da ka ga rabon malamai na duniya akan ambaton Allah amma ala kulli halin wanda dai ambaci Allah Allah ta yi fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun Allah ya ce ku ambace ni zan ambace ku kuma da Allah ya ce wa zakirina Allah kaseeran wa zakirati da masu ambatan Allah da yawa da masu ambatan Allah maza da maza da yawa da masu ambatan Allah mata da yawa Allah ya musu tanadin gafara da lada mai girma da haka dai ana nan sai kowa ya ba da himma Allah shi karba na'am ɗauki wannan kullum sai ka je ka shiga haya musulun za ka fi ganewa na suna da yawa ne kullu wanda in an kira ta ba ana nufin duka komai ba alkur'ani ma yana ɗauke da su da yawa wanda za ka sanar da in an kira kai kanka kasancewa ba duka ake nufi ba akwai wanda ba su ba shine ma'anar sha'ai suna da yawa in kai karatu musamman ka karanta littattafai wanda ya shafi mandiki za ka gan da misalan su da yawa wallahu ala na'am da na lalin amanu wa abin aiki har ya je sama ma hatu a ga ala tabbe shi nace har ya zaga a sama bai samu ba na'am so wannan magana ce mai sarkakiya kuma mai hatsari sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam da magana kwatan kwatin haka ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu babu wani mutum ɗaya da zai shiga aljanna saboda aikinsa suka ce ya rasulullah har kai yace har ni yace sai dai idan Allah ya nade ni yadda ka san takobi a cikin kube ya sanya a cikin rahamarsa da ranar da manzo Allah ya ce wa sahabbai Allah ya riga ya gama komai ɗan wuta suna nan an riga rubuta su kawai da an tashi sai wuta yan aljanna an gama duk wani rayuwar da kuke an gama sai wani sahabi ya ce ya rasulullah fi mal amal ya rasulullah to don me za mu tsaya wani aiki to mu je mu kwanta na tun da riga an gama na kenan kai ta sallah ma dai an rubuta ta zaka sai Allah ya ce musu a a ya ce musu e imalu ku je ku dage ku yi ta aiki ku yi ta sadaka ku yi ta sallah ku yi ta hajji ku yi ta azumi ku dage yace fa kullum yassaru lima kulikala kowanne a cikin rayuwar Allah zai sauƙaƙa masa hanyar inda gidan da zai tafi in ka ganka a masallaci ai ka san hanyar masallaci ina za a tafi na yanzu ai akwai ɗan uwanka musulmi wanda ka san sa yanzu wani yana nan tun karfe shida da gajeren wando a gade yana can farfesun kifi wani ma musulmi ne yanzu giya yake sha ba ruwan shi da magariba ba ruwan shi da isha ko babu na na ka gani shi zaka gane fa kullum yassaru lima khuliqa la kowanne yace Allah zai ba shi iko a duniya ya aikin inda zai tafi da haka kaga maganan babu aiki dole ne a dage aiki kuma dole ne Allah ya yi ta kira cewa mu ji tsoron sa wannan tsoron shine duk zai taya dan adam amma da ƙarshe kai ka san cewa rahamar Allah ce za ta iske kowa Allah kai mana rahama sallallahu alaihi nabi mu karanta fatiha abubuwan da suke faruwa wato ta bahaushe menene ya kai bango tura ko tura ta kai bango to lalle tura ta kai bango eh saboda ai ina ga kai ba a ture ni bane ba a ture kamar yare to Allah kada ya sa a ture wanda ta kai kansu kuma Allah madaukakin sarki ka sauƙaƙe musu wanda suka musu a cikin su Allah ya sa su yi shahada Allah madaukakin sarki ka kama hannayen masu wannan barna duk masu wannan barna Allah ka rike hannunsu Allah ka hana su waɗanda suke barnan ba a sani ba ko suwaye Allah kai maganin su eh wannan shine addu'ar da zamu yi tai duk wanda yake cikin barnan nan ta halaka mutane Allah madaukakin sarki ka san shi Allah kai magani kuma kowa ya shi karanta Fatiha bismillahir rahmanir الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع رب الأرض رب العالمين اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونتوب إليك اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بأزمتك أن نبتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما أوليتنا من نعمك والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أنت بحوائجنا عليم وعلى قدائها قدير فقد هوائجنا يا قاضي الحاجات وادفع عنا الشرور والمساوي يا مجير العثرات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين